أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na asabar ɗaya daga cikin ranaku da muke karanta alkur'ani sannan muke bin ma'anoni na wasu kalmomi da ke ciki insha Allahu a yau za mu tashi a kan aya ta 78 da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa inna minhum لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ونن أهالين أهل الكتاب ورنشك على القوري tsakanin su da ubangiji da kuma yadda suke ha'intar addinin Allah madaukakin sarki Allah ya fara bayani tun daga kan ayar wa min ahlil kitabi man in ta'manu bi qinqari a wannan ma ana magana ne akan yadda suke daukan alƙawari ko ba sa iya cikawa da kuma wanda kuma suke iya cikawa to a gaba shine Allah madaukakin sarki yace wa inna minhu kuma lalle daga cikin su ai minal yahudi wan nasara la fariqan akwai wasu mutane yalwuna alsinatahum bil kitabi suna karkatar da harasansu ne da karanta littafi wani littafi shine a taura da injil da aka saukar musu yi harrifuna taurata wal injil bai zayyiru na fiha hasba ahwa'i suna karantawa su karkatar da lafazi na yadda allah maɗaukacin sarki ya saukar da a taura ko injil saboda mi saboda su juyar da shi ya zo daidai da soye-soyen zukatansu لتحسبوه من الكتاب أي لتظنوه من التوراة ومن الإنجيل domin ku tsammata wannan yana daga cikin littafi yana daga cikin attaura ko injil so da mi su Allah ya ba su ilimi na littafi a yanzu ma akan samu kai kana da kasan alqur'ani ko ka ce karanta alqur'ani wani wanda yake mahirun bil qur'ani ya san alqur'ani yakan iya fassara shi yana da ilimi na lugha sai ya dauko aya sai ya mata fassarar bugun kasuwa kai yanzu in ka zo a ɗan ƙaramin larabcin ka sai ka gagara gane ba ya tada ƙura ya wuce to wannan shine ma'anar abin da ake nufi ko da lafazin asalin ma'anar da aka saukar ba ita ba to amma ni ai ƙur'ani zai wahala mutum ya karanta shi ba daidai ba ba a gano shi ba saboda allah maɗaukacin sarki cewa yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun babu littafin samawiya da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai kiyaye shi kamar alqur'ani yace lalle mu muka saukar da azzikir azzikir abinda ake yawan tuna shi ake yawan karanta shi bi ma'ana alqur'ani wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu za mu kiyaye alqur'ani ne shi yasa ba abinda yahudawa ba su yi ba wurin kwadda alqur'ani duk abinda za su kawo su yi sufansar ɗin wasu zai sadace alkur'ani ko su yi sufansar ɗin wasu zai zama ƙwararru ne akan larabci in sun zo ba za su iya ba tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki cewa yi ta gaya musu la in jitama'atil insu wal jinni ala ayyatu bi misli hadha alquran inda mutane da aljanu za su tattaru hudaya domin mi su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani Allah ya ce la ya'tuna bi misli da ɗai ba za su taɓa zuwa da kwatankwacin alƙur'ani ba walau kana babun libabin zagira ko da fashin su ya kasance yana taimakon fashi wannan ya harbo alifun wannan ya cilla ba'un wannan sai ce a ɗaure ba'un ɗin wannan ya ce fata za a yi kaza mutane sun haɗu kowa da gudunmuwar da zai bayar allah maɗaukakin sarki cewa yi la ya tuna bi misli wallahi da ɗai ba za su iya zuwa da kwatankwacin alƙur'ani to da haka allah shine ya ya ya kiyaye alkur'ani yana daga cikin hanyar da Allah ya kiyaye alkur'ani shine sauƙaƙa shi da yi mutane su kan haddace shi a zukatansu to da haka sai ya zanto ta yaya za a saukar wata ma'ana ko wannan aya ta yi amfani a irin halinmu da muke cikin su shine wurin ba da ma'ana ko fassara alkur'ani ɗin sai mutum ya ɗauko ma'anar abin da ba dai shi aka saukar ba sai ya ce shi akwai malami da ana mai tambaya akan hukuncin yin maulidi duk mai yin maulidi ya san ba addini ne da Allah ya saukar da shi ba sai dai ya ce kawai yana yi ko faɗi wasu soki burudinsa ko ya ga cewa ya dace ne a yi amma ba addini ne saukar a yi ba da haka in ba ka yi ba baka da laifi in ka yi kuma ka matsa ka ce addini ne to sai ka faɗi dalilanka a gaban Allah to sai yake cewa wai akwai wata aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wai bi fadlillahi wa bi rahmati ka gaya musu bi fadlillahi dangane da falalar Allah wa bi rahmati da jin kansa fa bi zalika to don gane da wannan falalar Allah da tausayin da ya muku falyafaru su farin ciki wai ai falyafaru shine ai farin ciki da zuwa manzon Allah wani irin farin ciki ake Allah ya koya mana ya wani irin farin ciki za mu da zo manzan Allah fattabi'u heci abu manzan Allah sai malamai suka ce mi ake nufi da bi mi ake nufi da soyayya da ka iya san abu ka saba mar a halayyarsa da ka iya san abu ka saba mar a ayyukansa amma in bin abu kake yi kana bin wani sau da kafa na farko dole za ka so shi na biyu kuma za ka bi shi sau da kafa yanzu misali akwai wanda suke son yan fim amma wannan yan fim ɗin ba addininsu ɗaya ba za su bi irin addininsu ba zai yi ba za su yi irin diresin ɗinsu ba zai yi ba duk da wasu sukan kwatanta amma sai aka ce ka bi sawun irin wannan wanda na gaban na ka yi taka dole duk motsinsa za ka yi magana irin tasa zumunci irin nasa kyautata mu'amala irin nasa diresin irin nasa addini irin nasa an shekwa ka zama masoyinsa to akwai abin da ya fi soyayyar amfani shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce in kuntum tuhibbuna Allah sai yake fattabi'uni ka gaya musu in suna son Allah to su bi manzon Allah duk wanda bai bi manzon Allah ba to wallahi ba ya san Allah wannan su Yahudawa suna mi suna karkata harasansu ne domin abinda suka karanta a yi tsammanin shi ma littafin Allah sai Allah ya ce wa ma huwa min alkitab amma baya daga cikin littafin baya daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya saukar a attaura ko a injil wa yaquluna huwa min indillah kuma suna cewa wannan abu daga Allah ne wannan abin daga wa daga Allah ne Allah ne ya saukar da shi sai Allah ya ce wa ma huwa min indillah alhali ko ba daga Allah yake ba wa yaquluna ala allahi alkadhib kuma suka suna faɗa suna faɗan ƙarya dangane da Allah wa hum ya'lamun annahum kadhibun kuma alhali sun san cewa su maƙaryata ne ƙarya suke Allah ya ce ma kana li bashari baya dacewa ga wani mutum an yuktiyahu Allahu alkitaba wal hukma da Allah ya bashi littafi da da hikima wan nubuwata sannan ya bashi annabta thumma yaqulu lin nasi sannan ya ce wa mutane kunu ibadan li ku zamto bayina bayina bi ma'ana wa'anda suke bauta min min dunillahi koma bayan Allah ku zamto bayina ba bayan Allah ba Allah ce baya dacewa da ɗai ba zai dace ga wani wanda yake daga cikin annabawa ko manzanni ba walakin sai dai mi kunu rabbaniyin suna cewa ne ku zamto ulama a rabbaniyin wayanda suke muklisina muklisina ibadatillah akwai malamai rabbaniyin masu nusantar da mutane hanyar madaidaiciya masu tarbiyyantar da mutane yadda za ka bi Allah maɗaukacin sarki masu ɗora zuciya akan tsarkake aiki domin Allah shi kare to shi ne Allah ce walakin sai dai kunu rabbaniyin ku zamto arrabbaniyun bima kuntum tu'allimuna alkitab dangane da abin da kuke karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da kuke karantawa wancan abin da kuke karantarwa kuke karantar da wasu kenan kuma kuntum tadrusun da kuma abin da kuke karantawa ai taqra'una at-taurata wal injil da kuke karantawa na at-taura da kuma injil wala ya'murukum da dai Allah bai umartan ku an tattakidul mala'ika da kurki mala'iku wannabiyin da annabawa arbaban iyayen gici mutum ya zo yana bauta wa mi mala'ika ko wani annabi to Allah bai mana umarni da wannan ba Allah ya umarce mu ne da mi ku bauta masa shi kadai wahda hula sharika lahu a yamurkun bil kufur shin yana umartar ku ne da kafirci ba da iz antum muslimun bayan cewa kudin dai musulmai ne kun miƙa wuya kun yi saranda iya Allah kaɗai za ku bautawa ai mustaslimuna lillahi bil khudu'i wa ta'a kun zanto masu miƙa wuya ga Allah da kankan da kai da kuma yi masa biyayya sai aka tafi wata gaba akadallahu mitsatsan nabiyyin Allah madaukakin sarki ya riƙe alƙawari ga annabawa kamar yadda yake wa in akhadha Allahu mithaqan nabiyyin ka tuna yayin da Allah madaukakin sarki ya karbi ya riki wani alƙawari da annabawa lama ataitukum min kitabin duk da abin da ya baku na littafi ai kullu ma ataitukum dukkan abin da ya baku min kitabin na daga littafi min kitabin sai alkitab sai zo mi eh yazo eh na kira shi kuma abin da ake kira da na kira shi ne abin da yake indefinite a turanci ba a specifying wanne ba to a nan malamai na larabci suka ce an na kira ta tufizin umu ita na kira tana fa'idantar da umu mai gamewa da aka ce min kitabin za a iya samun kira'ar da ta zo min kutubi daga littattafa ko min kitabin ga littafi kowane irin littafi saboda ba a yi ma specify ba da haka kullu kutubin samawiya kenan kamar yadda malai ya kawo anan kutubin samawiya littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar da su wanda ya mana bayani da wanda bai mana bayani ba wa hikima da kuma hikima anan malai ya fasa sai ce ai annubuwa shine annabta thumma ja'akum rasulun sannan sai wani manzo ya zo muku musaddiqan lima ma'a musaddiqun lima ma'akum yana mai gaskata abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi yace Allah madaukakin sarki yace la tu'minunna bihi ku yi imani da shi wala tansuruna kuma ku taimake shi saboda mi duk wani annabi da zai zo cikin wata al'umma sai wani daga cikin al'ummar sai ya zo shi yake da awal littafin da ya wuce na annabin baya to ka taimake shi akan wannan littafin domin ya fahimci kai ma saƙon naka shine abin da alƙawarin da Allah maɗaukakin sarki ya riƙa daga annabawa ko manzanni da suka saboda ni idan yanzu kamar yadda ake gwamnati a Najeriya misali Tinubu ya gama mulkinsa wannan shekarar sai Allah ya kawo wani nagartaccen mutum babban abin da zai fara faɗa da shi shine tsarin mulkin tinubu sai a cinye maybe shekara biyu ana faɗa da tsarin mulkin tinubu kafin ya ɗora tsarin mulkinsa to ashe ba ci gaba ake nema ba in ci gaba ne duk abin da ya zamto a mulkin tinubu daidai ne gwamnatin da ta hau sabuwa ta ɗora abin da aka tsaya na daidai ɗin abin da yake kuskure ne ta kau da shi ta dawo da daidai shine za a samu ci gaba to wannan ilimi ne wanda tun lokacin annabawa Allah maɗaukakin sarki ya kintsa musu cewa idan annabi ya zo da littafi kar ya faɗa da wannan shari'ar da ta wuce saboda ni kowace shari'a tana ɗamfarwa ne da uwarta ƙur'ani da ya zo sai ya game wannan mi shari'o'in kuma idan an zo gaban Allah maɗaukakin sarki kowane annabi zai yi shaida akan annabin da ya riga shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki yake waji ina ji ala haula shahida kuma za mu zo da kai za mu tsaye da kai ka zanto mai shaida akan wa'annan annabawan da suka wuce shi ne a wani asar mazala sallallahu alaihi wasallam ya umarci ɗaya daga cikin sahabban sai ce ka karanta mu qur'ani har yake ce ma kai fa qarwa alai ilaika wa alaika unzila ko wa ilaika unzila ya za na karanta ma qur'ani kuma akai aka saukar qur'ani ya ce uridu an asma min ghairi ina so na ji qur'ani ne in ji wani na yana karanta alqur'ani shi yasa na umarce ka da karanta mu shine ya ɗauko cikin suratul nisa'i daga farkonta yana yi yana yi yana har sai da ya zo kan wannan aya sai ya ji manzon Allah muryarsa tana kaɗa yana cewa hasbuk hasbuk da ya ɗago kansa sai ya ga gemun sai yana tsigar da ruwa na tsabar hawaye da ya zuba saboda an karanta mar qur'ani da ƙarshe Allah ya ce mar zai zo da shi zai yi shaida akan annabawan da suka yi to da haka babu wani annabi da yake faɗa da shari'ar da take baya dukkan su suna kira ne akan tauhidi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah ya ce haƙiƙa mun aiko ma kowace annabi ai kowace al'umma manzo me yake cewa me yake ga al'ummar su sai yake cewa ani ibudullah wajtanibut tagut ai manzon yana cewa ku bauta wa Allah kuma ku guji mi at-taghut wannan shine babban aikin manzanni da suka zo da shi da haka kenan in wani annabin ya faɗa da shari'ar wancan kenan zai halasta a bauta min dunillah to shi yasa Allah ya tare wannan Allah madaukakin sarki yace wala tansurunna kuma a taimake shi dangane da bin wannan shari'a har ya fahimci shari'ar da aka zo masa da ƙwala a aƙarartun ƙwala sai ya ce a aƙarartun shin kun yarda kun yi imani da wannan alƙawarin da aka riƙa gare ku ƙwalu sai suka ce manzanni suka ce aƙarar na e mun yarda mun miƙa wuya mun yi imani da wannan alƙawarin da aka amsa عفوا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري كما كورجع القورين سوى ونا أبن دعك باكو نا القورن كنكر با سيسوك سي أقررنا إيم من إيماني من قوية قال سي الله يتي فاشهدوا توكشيدا وأنا معكم كما ني إنا تاردكم من الشاهدين daga cikin masu mi masu shaida ya ce fashadu ku shaida wa ana ma'akum kuma ni ina tare da kumi mina shahidi daga cikin wa'anda su ma suka shaida ku wanda kuka shaida to ni ma ina tare da kuna shaida fa man tawalla ba'da zalik duk wanda ya juya bayan an riki wannan alƙawarin fa ulaika humul fasiqun to wannan yana daga cikin fasikai Allah ya ce afa ghayra dinin lahi yabqun ay yuriduna ghayra dinit tauhid alladhi wada'ahu Allah fi fitrati kulli insani shin suna nufin wani addini ne koma bayan addinin Allah wanda yake addini ne kadaita Allah alladhi wada'ahu Allah fi fitrati kulli insani wanda Allah madaukakin sarki ya sanya shi a fitra na halittar kowane ɗan adam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulle kulle mauludin ko kulle waladin yuladu ala fitra dukkan wani abu yaro da aka haifa ko duk abin da aka haife shi ana haifansa ne akan fitra fitra shine tsayuwa akan hanya madaidaiciya fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi yake sai dai iyayensa biyu uwa da uba kenan su suke mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasarai ko kuma su mai da shi ba majuse mai bautar wuta ko rana ko haske da su ne majusawa iyaye su ne suke mi su suke mai da shi haka to shi yasa a nan allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce a fagaira dinin lafiya ba shin wani addinin allah suke nufi malam ya ce a yuriduna gaira dinin tauhid shi suna nufin addinin da ba na kaɗaita Allah ba alladhi wada'ahu Allah fi fitrati kulli insan wanda addinin tauhidi shine wanda Allah ya sanya shi a fitra na kowace na halittar kowace dan adam anna Allah rabbahu lalle Allah shine mahalicin shine ubangijinsa khaliqahu wanda ya halicce shi wa mudabbir amrihi kuma yake jujjuya al'amuransa walahu aslama kuma gare shi ake miƙa wuya man fi samawati dukkan wani abu da yake cikin sama wal ardi ko yake cikin ƙasa tsau'an a hali na so anan sai mala ya ce tsau'an ka halin mu'min ka halin mu'minina kamar hali na mu'minai suka mi suka miƙa wuya ne ga Allah a halin suna so wa karhan ko kuma hali na ƙi sai ce ka halin kufa kamar hali na kafirai suna miƙa wuya ne a halin ba sa so an tuntsasa su ko suna jin tsoron za a yaƙe su su rasa rayukansu wa ilayhi yurja'un kuma ga Allah maɗaukakin sarki makoma take wannan shi ne ƙarshen abinda ya sauka na karatunmu na yau abinda na faɗa daidai ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a cikin lada wanda na kuskure kuma ɗan adamtaka ne ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta min da kuma ba ni damar fahimta da gyarawa وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم